أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه muna cikin littafin rakul aswab wanda a yau insha Allah za mu tashi karatu na 98 a yau a ranar asabar wanda ya daidai ga 18 ga watan rajab a ranar alhamis ko 18 ga watan rajab na wannan shekara 1444 wanda ya daidai da tara ga watan biyu na shekarar 2023 to a yau Allah da za mu cike matsalan mu ta 34 wadda za mu kare ta a yau wadda take mai dogon zango mai matsalan nan guda goma shafi na 420 wa amma al-mas'alatu al-ashira amma matsala ta goma a cikin wannan matsala ta 44 ay 34 wa hiya ihalatu iyaya ala fathil bari shine kai gamin da shi dan tamore yayi gare ni cewa a na duba fatul bari juz'i na bakwai shafin ɗari da hudu ta ta kaulu ta ta kauli tambihun a kashin fadin shi ibn hajar da yake tambihun fadakarwa abbar al-bukhari fi hadhihi tarjuma bi qawlihi zikru muawiya anan bukhari ya fassara a wannan tarjuma da yayi sai ce zikru muawiya walam yaqul fadilatu muawiya wala manqabatu muawiya bai ce falawa bai ce mana manqaba ba likawul fadila la tu'khadhu min hadith al-babi saboda ita wannan falla ba a karɓarta daga wannan hadisi na wannan babi zuwa ƙarshen magana sai ibn hajar to walam azfar fi maqalatul muntasibi bi kabir khiyanatin bin naqal anan azantukan dan tamore da yayi a wannan matsala ta goma a cikin matsala ta 34 ban hadu da kha'inci mai girma ba a wajen tiratuwa sai a wajen sharhin ma'anar abin da ake nufi na ga zancen ibn hajar fa innahu qala domin ga abin da shi ɗan tamore ya ce ana jigo ƙauluhu faɗinsa wa ƙissatun nisa'i fi zalika mashhuratun ibn hajar ya ce ƙissan nisa'i a cikin wannan magana abu ne mashhuri sai ɗan tamore ya fassara sai ce yani la yaghurrannakum idrabi fi difa'i an muawiya fi salati lutr bi raka'a kada raurawar da nake yi wajen kare muawiya a wajen cewa yayi sallar wutri da raka'a ɗaya dame ku kada kada ya ruɗe ku wai ban ji bana da wai abin da yake nufi kenan wai la'anni akhafu Allah alqamis lama da qiyan nasa'i saboda wai ibn hajar yana jin tsoron kada ya hada da abin da nasa'i ya hada da shi aw malikiyal hakim ko abin da hakim ya hada da shi wala yakhfa zalika alaikum wannan bai buya gare ku ba wa fiha a wannan magana ne asbatal muntasibu aiban dan tamori ya tabbatar da anna ahlus sunna wai ahlus sunna sun kasance yahtari'una ahadisa kabiban suna kirkiro hadisai na ƙarya wa awrad aidan ya ƙara kawo maqalat ishaq ibn rahawayhi mabantan nan na ishaq ibn rahawayhi a cikin nafil fada'il li muawiya batatan cewa ai muawiya bai da wata falala kwata kwata qultu zakartu miraran na faɗa ba sau ɗaya ba annal hafiza cewa ibn hajar asha ya rayu fi zamanin a wani zamani ba'idin alad dawlataini wanda yake zamanin ya nisanci daulolin nan guda biyu al-abbasiyya wal umawiyya daular abbasiyya da umawiyya wala yakhfal jahal fi kalam hadha al-muntasib amma jahilci bai kuya ba a zancen wannan dan tamore hadana Allah wa iyyahu ila tariqin mustaqim Allah ya da mu da shi zuwa tafarki bada da shi summa samarra dan tamore ya ci gaba yastadillu bil athar allati saqa ibn hajar yana kama hujja da asarin da ibn hajar ya rawaito ba da an nasabahu ila nifaqi bayan fa da can ya ce dan ibn hajar din ma munafiki ne ka ji kai sai ka ce wani sa'an sa ya ko sa'an babansa ka ce masa ka ce masa munafiki ai abin yayi muni ko bare kamar ibn hajar wanda tsakanin mu da shi akalla ana magana shekaru 800 ne haka 700 zuwa da wani abu ake magana amma a ce wai za a dingina shi a ce wasu wai munafiki ka kauli kamar fadin dan tamur kamar fadin sa da yake cewa inna ibn al-jawziya shi ibn al-jawzi aure da fi mawdu'atihi an ishaq bin rahawayhi ya kawo a cikin mawdu'at nasa daga ishaq bin rahawai annahu qala cewa ishaq ya ce lam yasiha fi fadail muawiyata shay'un babu wani abu da ya inganta a falalar sayyidina muawiya qultu nake cewa rajatul mawdu'at na yi muraja'ar mawdu'at na ibn jawzi a juz'i na biyu shafi na 24 kala ga abin da yake cewa an ba na zahir bin tsahir kala an ba na ahmad bin hasan al-baihaqi kala da sana abu abdullahi al-hakim sami'tu abul abbas to anan ma fa haddathana abu abdullahi al-hakim ana ji ko shi kansa wannan magana abin abin tabawa ne a isnadin duk da a cikin rubutun da aka yi banga gurin ba lura da gurin bakwai da gaske yadda samitu abul abbas muhammad bin yaqub bin yusuf na ji wannan yaqul yana cewa samitu abi na ji babana yaqul yana cewa samitu ishaq bin ibrahim al-hanbali na ji ibrahim ishaq bin ibrahim al-hanbali yaqul yana cewa la yasihu an annabi sallallahu alaihi wasallama fi fadl muawiya bin abi sufyana shay'un ba wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin falalar sayyidina muawiya dan abi sufyan to a jama'a mu kalli wannan abin da kyau a mun sani kamar yadda mun sha maimaitawa dan tamori da kansa ya faɗa cewar a idan aka ce wani daga cikin ma'abota bid'a ya rawaito abin da ya karfafa aqidarsa ba za ka ba da ba haka ne ko to ai shi Abu Abdullahi al-Hakim malamai sun tabbatar da fihi tashayyu'un akwai tashayyu'i tare da shi a shi kaga idan ya rawaito wani abu wanda yake na tashawi ba za ka shi ba fa hadha al isnad kaga wannan isnadi mutakallamun fihi min qibal rawi akwai magana a kansa na daga abin da ya shafi mai ruwaya ana ishaqa daga shi ishaqa dan rahawa idan wane ne shi huwa yaqub bin yusufa bin maqil abul fadl nisaburi warid al asam wannan mutumin majhul al hal majhul al hal ne wa ruwayatu majhul al hal marduda ita kuma ruwaya wanda yake majhul al hali a ruwaya ce wadda take a bar raddi gare ta kama marra kamar yadda ya shuɗe a baya inda kasiri na wajen yau yawan malamai wa in kabila halba abu ko da wasu malaman sun karɓe ta amma zan ce mafi tabbas wanda yawan majhul halba aka ba hadisin sa faqat tarjama al-hadith al-baghdadi hadith al-baghdadi yayi tarjama na shi wannan malami a cikin tarihin sa juz'i na 14 shafin 186 fa ma zada ba abinda hadith al-baghdadi ya ƙara ala qawlihi amsa fadin sa sai cewa kadima bagdada wa haddasa ni ha ya bo bagdada kuma ya zantar da hadisi a cikin bagdada an ishaq bin rahawai daga ishaq bin rahawai rawa anhu muhammad bin makhlad muhammad dan makhlad ya rawaito wannan hadisi da gurin sa ko ya rawaito da gurin sa walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila amma ba ji an ambaci cewa mutum ne adali ma'ana sika ko ko a mutum ne wanda yake abin suka ba kaga ya zamanto ma'ana halinsa majhul ne wato wannan kaga mu gane abin da kyau kakka ce ai wani da aka ce masa majhuli ai ya zo a cikin littafin as-siqat na ibn hibbana ko ya zo a cikin littafin wato tahzibu tahzib ko ya zo a cikin littafin tahzibul kamal ko ya zo a cikin littafin taqribu tahzib an gane ko littafin da suka shahara akan mazajen hadisi abin da ake magana shine da aka kawo sunansa a cikin littafin shin an ambaci halinsa cewa sika ne ko ko abun suka ne da yake ba faɗa ba to sai zamanto wannan majhulul hali ne ya zamanto wato an ma'lumul ayn an san shi a zahirinsa shine wani amma ya halinsa yake majhulul hali ne na fatan gani amma wanda zaka ce ka bincika dillin tafan da aka ce na rijal ne sai aga ba ga sunansa ba ballanta tarihinsa to wannan majhulul ayn wal hali kenan ina fatan gane bambancin to saboda haka idan ya zamanto majhulul ayn wal hal hadisin sa ba za ka rawaye shi ba kwata kwata amma majhulul hal shi ma hadisin sa ba za ka rawaye shi ba dole ya zamanto hadisin sa marwi marduji ne walam yadhkur fi zahabi aidan jarhan wala ta'dilan zahabi ma a cikin sirran alamun nubala bai ambaci jarhi ba bai ambaci adaltawa ba kaza wa kaza lam yadhkur ibn hibban fi sikat haka ne ibn hibban bai kawo cikin sikat ba bin ragam min tasawuli bi tasawuli duk da cewa ibn hibban yana da tasahuli a wajen wasakawa wa ala fardu sihatul isnad mu ma sa ma isnadin ya inganta to me ma me ma na rigima da kace ba abin da ya inganta a fallan sayyidina muawiya to sai me sai ma matsala ciki ko ba haka ba wannan jarhi ne ga sayyidina muawiya ba jarhi bane ba me yasa fa innal imama ishaq bin rahawayhi qala shi wannan ishaq bin rahawayhi cewa yake لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل معاوية شيء ba wani abu da ya inganta a cikin falalar sayyidina Muawiya daga manzon Allah an gane walam yaqul amma ba cha ite lam tasihha li Muawiya fadilatun ba wata falala da ta inganta da sayyidina Muawiya ba ba haka yace ba washe tana ma bazan ibaratayn wannan ibarorin ku sun bambanta guda biyu ayan gane ko ga kuma dalilin mana la'anna sahabata kasirun sahabban manzon Allah wasu yawa ne haka ne sun kai nawa sahabbai sun kai nawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu haka ne ko azumin manzannin annaban Allah to shikenan wallazina zukira fada'iluhum fi kutubus sunna wanda aka ambaci fallarsu a cikin sahabbai a cikin littafin sunna la yablugu adaduhum mi'a adadin su duk kai ɗari ba to sai sai sai sai sai sai zamanto wa'ancan sauran duk ba su da falala kun gane magana ko yawwa fa na sai mu ce gayatu ma tadullu alaihi riwaya gayan abin da wannan ruwaya ta ibn sai isa kadar rawi take nunawa huwa shine anna ishaqa cewa shi isa kadar rawi lam yablughu hadithun sahihun fi manaqib muawiya hadisi ingantacce bai je masa ba a cikin fadin sayyidina muawiya domin isa kadar rawi ba wai malami ne wanda ya game hadisan manzon Allah duka su ba ina fatan gani ai ko imam maliku ba a cewa ya game hadisan manzon Allah gaba daya bare isa kadar rawi ina fatan gani magana to لأنه لم يسمع كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دم بجد حديث من ذلك ولم تبلغه كل الأسانيد بعد إسناد يسني فيكون يحدث عن نفسه sai zaman to wannan magana da ishaku yake yi yana fa magana ne akan kansa wala yuhmilu kalamahu wala yuhmalu kalamahu kalamuhu ala itlaqi ba za a dauki maganar sa abu sa wawaitawa ba gaba daya an gane to kaga wannan magana dai mun gama ta واستدل المنتصب ايضا انت مو da ƙara kafa dalili bima aurada wal hafiz da abinda ibn azar ya kawo min qawlihi da fadan san ce cewa wa qissatun nisa'i fi zalika mashhuratun qissan nisa'i a cikin abin da ya shafi sayyidina muawiya mashhura ce to wannan kissa ya kamata mu santa domin sabanin yadda dan tamori ke yake yada ta a cikin al'umma an bayyana ko zaka ji da izgili yake faɗa da sauransu to ko ya kamata in dai nasa'i ya kawo ta kissa wadda ta zamanto ta soki sayyidina muawiya to ya kamata kuma mu kawo da isnadan mu tabbatattu irin kissar da nasa'i ya kawo ta gema mu sayyidina muawiya ina fatan gani to amma wannan wannan kissa bari mu ji ta wa ilayka isnadu hadhihi alqissa ga isnadin ta wa masdaruha da kuma inda aka ciro ta da kuma me aka faɗa a cikin ta qala al-hakim hakim ya faɗa a cikin ma'rifatu ulumul hadith a shafi na 83 yace fa haddathani Muhammad ibn Ishaq al-Asbahani Muhammad ibn Ishaq al-Asbahani ya zantar da ni qala yace samitu mashayikhana na ji shehunan mu bi Misra a Misra yazkuruna suna ba da labari to jama'a mu ji ba samitu mashayikhana bi Misra yazkuruna na ji shehunan mu a Misra suna faɗa anna Abu Abdurrahman an-Nasa'i faraka Misra kalmar da kisa ta zo ku ji bai da kisa ta zo ya ji shehunansa to su waye su ko haka bane ba ai duk ruwaya da da da da da mubhami a cikin ta baran tana mubham ba ma dai ba mubhamat ne tuli mubhamai ne ga sunan tuli to duk jin ruwaya da za a ce an sami ibhami a cikin ta ba za ta karu ba sai an yi ibrazin an ji waye ne faɗa an fahimta yawwa kaga nan wajen za ta iya yiwa kissan nan munƙari'a ce ta yi wa'anda aka ji sun ba da labarin nan su ba su haddana sa'in ba labari bai zo gurinsu ba wani ne igaya musu sannan su kansu watakila ababen tuhuma ne ba amintattu ba ne ba shi ne dalilin da sa dole sai an fito da sai an yi ibrazin wane ne aka samu kisa a gurinsa to bara mu ji wai suka ce a nasa'i fara misra ya ban misra fi ayyar umri a ƙarshen rayuwarsa wa kharaja ila dimashqa ya fita zuwa garin dimashqa fasu ila biha aka tambaye shi a dimashqa din an muawiya ibn abi sufyan game da sayyidina muawiya ibn abi sufyan wa ma ruwiya min qaba'ihi da abin da aka rawaito daga hukunta hukuntansa fa qala ay min fadailihi go daga fallarsa wai an tambaya daga irin fallar muawiya me fallar sayyidina muawiya aka tambayiwa aka tambaye na sai ba mu fallar sayyidina muawiya fa qala sai wai sai na sai sai la yarda mu'awiyatu ra'san bi ra'sin hatta yufaddala yanzu shi ba zai ma yadda a ce kai da kai yake da sauran sahabbai ba har sai bibi da shi har sai an kawo ta fallarsa to yanzu dan Allah kai a tunaninka na sa'i zai faɗa wannan magana na sa'i zai faɗa wannan magana to ma ina zuwa in an ce ga ya mana falalan mu'awiya na farko dai shi ba sahabi bane a kallon nan magana shi sabu da rawayi ba sahabi bane ba ashe kaga da zai ci to yanzu ma'auyan ba zai yadda ba kuma ma'auyan ne zai tambaye shi ba bare har a ce ba kuma ma'auyan ne ya turo a tambaye shi ba ko ba haka bane ba bare ya ce to yanzu ma'auyan ba zai ma yadda ba har sai an bibita shi ba zai ma yadda ra'asan bi ra'asin ba ku gane magana da kyau kai daga jin wato akwai shi suna cewa dama abin da yake tabbatacce akwai abin da kai ƙara'in da suke nuna ma cewa akwai maganganu karkashin abu ƙara'in za su nuna ma cewa lalle wannan magana ba tabbata ba a matsayin nisa'i wanda za a yi koyi da shi malami na hadisi wanda yana cikin kutubu sita an gane ko yana cikin ashabu sunan wanda ya ababen yadda da su to ba zai yi ya faɗa wa sahabban manzo Allah yin wannan magana ba an gane yawwa domin suna faɗa za mu ji da yawa a cikin jarhi da ake samu ana cewa jarhin da nasa'i ke mai karfi ne kwarai da gaske kuma da zarar an samu mutumin da yake wulakanta wani sahabi to zai magana akan sa yace a wane ya shi mu sahaba ko kuma yana maganganu akan sahabbai wannan ba za mu yarda da hadisin sa ba nasa'i ya kawo irin wannan ibaron da yawa cikin al'amuran sa to amma shi ya zai faɗi wannan magana a matsayin sa shi na wanda bai kai sahabi ba ya ga wa sahabin manzon Allah wanda annabi ya yarda da shi har ya rubuta Qur'ani yana cikin alkataba za mu zo cikin fasa'il ma'awiya nan gaba za mu je har daga cikin irin abin da annabi ya bashi na na aminci manzala sai da ya bashi musan me musan musan shine aska yawa annabi yawa annabi gyaran fuska to wani irin aminci ya wuce wannan idan da can abokin gaba ne shi ya musulunta musulunta sai ya karfi ya tabbata har ya kai matsayin da annabi zai bashi abun yanka yace gashi zo kai min gyaran fuska ai karshen karshen karshen aminci ya kai a nan wajen to za mu karanta nan gaba amma a ce wai kamar sai na ma'auya shi za a yi wannan abin da shi a ce wai har ma'auyan ma bai yadda ba har sai an fifita shi ba zai ma yadda kawai sunan sahabi bai zauna haka ra'asan bai ra'asan kenan wannan hira ce wannan wasa ne to ana ji ko a kala sai ce shi mai ruwaya fa ko in ce su wayannan masu ruwaya da ba san su ba to ba shi kenan ba wai fa ma zalu yarfa'una fi hidlaihi ba su gushe ba suna suka a gefensa wannan ya soki nan wannan ya soki nan gefensa hatta ukhri da min masjid har sai da aka fitar da shi daga masallaci sun mahumila ila ramla sana aka fitar da shi zuwa garin zuwa can ramla wa mata biha ya mutu a can tare da salasin wa salasa mi'atin shekara sai ayyuku da uku wa huwa marhunun bi makka yana can an binne shi a makka wa fi riwayatin ya ba wata riwaya kama fi wafayatil ayan na ibn khillikan ko ibn khallikan ko ibn khullikan da ana fada an gane ko yawwa ka san wata rana ne a jami'a mun zo ana gabatarwa sai aka ce mun to to wato wani abu ne faru mu ɗan education a lokacin an gane muna digirin farko ne sadaka mu muna department ɗin education ne kuma muna da wato mun yi muna da me ake cewa mun haɗa 'yan islamic yan arabic da kuma 'yan islamic studies an gane to sai zamantu an haɗa wani debate tsakanin 'yan islamic studies da 'yan education sai aka ba kowa eh a kwambayin aka yi mun yi kwambayin dama da su to sai aka zo aka haɗa mu za a ba a debate sai aka to mu 'yan islamic mu 'yan education da larabci za a yi su kuma yan arabic da turanci za su kaga wato kowanne sai aka bashi da za a wahal da shi yawa so shi da za ka ce a da aka zo za a yi a larabci sai aka ce ni zan jagoranci bangaren education su kuma yan arabic a kota wace ce ya gidan abin nan da za ita kuma ta jagoranci wannan bangaren an gane to shikenan sai aka zo gabatar da wasu al'amura ne haka aka bayar na kawai da islam an gane wannan ya dauki abin da zai magana a kansa aikin haji wannan ya dauki akan abin da zai magana ni sai ya dauki akan zan yi magana akan zakka an gane to kuma zan yi magana da larabci ina dan education ma na bangaren turanci su kuma yanzu za su yi da turanci ai za su yi da larabci to shine da na zo wata magana na faɗa ne aya a kawo sai na ce al'ayata awil ayatu awil ayati kullun sawa'u to ina faɗa sai shi lakcaran wani daga algambari sai ce a to ku yi cikin ɗin wannan ku yi cikin ɗin wannan magana sai ya kawo dalili eh to shi ne sai aka ce to bayan an gama duk an gama walalan kowa ya gama tambaya su saura kuma wannan al'ayatu da al'ayata da al'ayati sai an fito da su to to ita ita wannan al'ayatu su malaman suna faɗa dama ka san shi irabi suna cewa wato ba dan takadirat an gane ko da hazab da sauran abubuwa irin wannan al'amuran ba ko la fahimal himarun nahwa da jaki ma sai ya fahimci nahwu to amma da ke akwai taqdirat akwai hazafi ko wa hasu ma yula mujaizun kama yuqalu sayyidun ba da man inda kuma to kaga ba dan hazafi ba da irin taqdiri da ake yi to sai jaki ma sai ya gane nahwu kai tsaye da an zo magana shikenan amma da yawa irin hazafin nan yawa shi sa to kaga in kace al'ayatu yayin da ka kawo aya bar cika ba sai kace al'ayatu to ma'anarta al'ayatu ma'arufatun kaga mubtada ne sai ka shafe labarin nasa idan kuma kace al'ayata kai nasaba ma'anarsa iqra'il ayata ta zama kullun biyu kenan in kuma kace al'ayati to ma'anarsa ila akhiril ayati kaga mudafi ne zuwa ga wato ahiril ayati mudafin ahir ne saboda wannan shi saboda anan wajen yadda ake fadar wafayatul ayan kenan wato shi wato mai fasara mai littafin wafatul ayan a suna kiran wato suna kiran ibnu khullikan ko khillikan ko kuma hallikan duk suna faɗa baki da wal bidaya wan nihaya libn kasir da ibnu da da, da ibnu kasir cikin bidaya wan nihaya lamma su ila yayin da aka tambayi shi nasa'i amsaka sai kame baki fa darabuhu fil jami aka dinga dukan sa a masallacin juma'a fa qala sai ce akhrijuni ila makka ku fitar da shi zuwa garin makka fa akhrajuhu wa huwa alilun suka fitar da shi na mara lafiya wa tufiya bi makkata maqtulan shahidan sai rasu a makka yana abin kashewa yana shahidi wa fi ukhra a wata ruwaya kuma lamma su ila yayin da aka tambaye shi qala sai ce ma a'rifu lahu fadilatun ban ma amma a'rifu lahu fadilatan ban san wata fadila gare shi ba illa la ashba Allahu badanaka sai dai kawai la ashba Allahu badanaka kan Allah ya sa cikin ka ya zama ya cika kaka zama kana kana yin ka zama wato ka ji ka koshi wa kana yatashayyu ya kamance akwai tashayyu'i tare da shi fa ma zalu yadfa'una fi hidnihi ba su kuce ba suna bugu suna angaji a gefansa bangaren damar bangaren hagu hatta akhrajuhu min al-masjid hasan suka fitar da shi daga masallaci wa fi ukhra a cikin wata ruwayar daban yarfa'una fi khisiyaihi suna angizewa a cikin wato a marainansa wada su suka taka shi sun mahumi da ilan ramla sannan ka zuwa ramla fa mata bai yi mutu a can wannan fa duk ƙarya ne ba gaskiya bane yawwa ba gaskiya bane qultu hadhihi riwayatu kullaha isnaduha wahidun duk wannan riwayoyin isnad wa huwa allazi awradtuhu shine wanda na kawo daga cikin ma'rifatu ulumul hadith lil hakim wa huwa isnadun zahirud da'f wanda isnadi ne wanda zahirinsa wato mai rauni ne lin gida'ihi wa ibhamihi saboda akwai in gida'ihi akwai kuma ibhami wa tilka mashayikh wannan shehunan da aka ce shehunan garin lam yu'rafu ba a san su ba fa kaifa yu'raju ya za a dogara ala isnadin misl hadha fi hadha al-mawqif al-awis a bisa isnadi irin wannan a wannan mawqifi wanda yake mai wahalar lokaci wa ala fardu sihhati in kissa amma sa kissa ta inganta fala gubara alaiha babu laifi a ciki me yasa lima zakarahu abul hajjaj al-mizzi saboda abinda abul hajjaj al-mizzi ya faɗa a cikin tazibul kamal ga abinda shi hakim nasa'i ya faɗa gabar sayyidina muawiya qala yace qala al-hafiz abul qasim abul qasim ya faɗa yace wa hadhihi al-hikaya wannan hikaya la tadullu ala su'i itiqadi abi abdurrahman fi muawiya bin abi sufyan ba ta shiryewa bisa mummunan kuduri na sayyidina imam an-nasa'i a cikin wato abu hawai dan abi sufyana wa inna ma tadullu ala kafi fi zikri bi kulli halin kawai tana nan wa a kame baki daga ambatan sayyidina muawiya a kowane hali summa rawa bi isnadihi an abi al-hasan ali ibn muhammad al-qabisi sanai kawo da isnadin sa daga abul hasan ali ibn muhammad al-qabisi qala yace samitu aba ali al-hasan bin abi hilal naji wannan bawan Allah ya kula yana cewa su ila abu abdurrahman an-nasa'i an muawiya bin abi sufyan sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi nasa'i game da sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala to bari ku ji amsa sai sai nan ya ce ai sai nasa'i ya ce innamal islamu shi musulunci kadarin laha babul da Allah ku ji abin da ya inganta game da nasa'i kan sai nan ma'auya yace musulunci kamar gida ne mai kofa fa babul islami a sahaba kofar musulunci sahaban manzon Allah fa man aza sahabata wanda ya cutar da sahabbai inna ma arada al-islama musuluncin ya nemi cutar kamar na karal baba kamar mutumin da ya kwankwasa kofa ne inna ma yuridu dukhul ad-dar so yake shiga gidan qala yace fa man arada muawiya wanda duk ya nufi sayyidina muawiya fa inna ma arada sahaba sahaban manzon Allah yake nufi wannan ba shine maganar da sa'i duk wanda ya saboda ku gane kafin mutum domin sahabbai suna da kwarjini saboda zaman sa manzon Allah amma kafin mutum ya ga ya kai ga mutuncin sahabbai to zai fara dubawa wai a cikin sahabban wanne ne wanda ya danyi wani abu wanda a ce masa sunansa laifi to ka san duk a cikin al'umma suna cewa abin da ya faru tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Aliyu sayyidina Muawiya shine wanda yi kuskure ina fatan gani dukkan su sun yi ijtihadi amma ijtihadin sayyidina Ali yayi daidai amma ijtihadin sayyidina Muawiya yayi kuskure to sai aka samu yan bid'a suka ta'allaka da wannan ijtihadi na sayyidina Muawiya wanda ya kuskure shike nan sai aka dinga tarayya akan sa ai yayi kuskure ai yayi ba daidai ba dan me zai kaza daga nan fa al'amura suka fara yawaita shike nan sai ga an taɓa mutum sayyidina Muawiya to ana nan ana nan sai a ce to ai Muawiyan ba shi kadai ba akwai Amr dan Az shi ma yayi a hada hada shi Amr dan Az ba wanda Annabi ke cewa mutane dukkan su musulmai ne amma Amr dan Az muni ne haka Annabi fara Annabi ne ba wata rana yana dan kishin gide kawai sai ya ɗan rinsa sai farka ko me yace yana farka hmm rahimallahu amran Allah ji kan amru manzo Allah ya saka dan rurumi ifarka annabi ƙara cewa rahimallahu amran Allah ji kan amru sai da aka haka sau uku sahabbai suna ji ka san sahabbai ba su yi hakuri ba sai san waye amrun nan suka ce ya rasulullahi man amru ya rasulullahi wani ne amrun nan sai ce amru bil as suka ce Rasulullah me yi ita ai amru bin al-as mutum ne mai kaza mai kaza ita badan falan falan amru dan as to saboda daga ka zagi sayyidina Muawiya sai ka dawo kan amru dan as ana nan ana nan sai ka tsallaka wajen mugira dan shuba shi mugira ma ya fi amru domin shi mugira da shi aka yi bayasar zuwan shine ma dogarin annabi a gurin kuma Allah ya faɗa cewa la yadkhulun nara ahadun baya a tata shidara to mugira na ciki kuma Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka mu jira na ciki ana nan ana nan sai ka zo ka tsallaka kan wasu sahabban da can abin yema nauyi amma yanzu hanya ka bude ma saboda kada mutum ya dai shiga wannan ina shiga kuma na shiga bala'i Allah ka kiyaye mu ana nan ana nan sai ka tafi kuma gurin manzon Allah mu duba bayan bayan littafin nan ko awami to na malam ne ko naga naga naga shi aka a ƙarshe a bayan littafin nan ai an kawo magana ko cewar can baya an ce wato wa min hazal muntsalik tsakiya ko faragar nan farko fa inna gayatu kitabur raqal aswab an yubriza tilka al mafahim al ara'i wal ara'i al wahiya li yasta'silaha min juzuriha dama asalin wannan littafin abinda zai yi fa'idarsa shine ya tumbuke wannan asalin gaya wa sahabban manzon Allah magana wa yubayyana anna lam taku fi waqil amri illa nitaji dani fi salihin gaya wa sahabban manzon Allah magana waƙinta shine suka ga sahabban salihan bayi wa min khiyarihim bawwaba sahaba daga cikin zaɓin wannan bayi wato kofar sahabban manzon Allah shine magana da sai ya faɗa yanzu waye shi muawiya ibn abi sufyan وذلك جاء وامر معاويه بن ابي سفيان مغنى لمري ne yufdi bi sahibihi illan yatub ila an-nail min ar-rasul al-azami wato zai zai yana so da mutum inda ya ce sai na mawai zai ta gaya magana ana nan ana nan zai tafi har sai ya zo kan rasul al-azami annabi muhammad bal ila al-khulud fi an-nari sai mutum ya dawo a cikin wuta to wannan shine magana da ake yi ya ga sabon abin ne duk mutumin da yanzu ko shi wannan dan tamoran sai na ya fara ba ta na ya fara ba daga gaya sai na mawai magana ya tsallake ya tafi kan manyan sahabbai har sai na abokan da umar ba ita bai gaggaya musu magana karshe kuma sai da kan manzon Allah Allah ka kiyaye mu to saboda haka hatsari ne kwarai da gaske a cikin wayannan alamar to fami yawa wasu wani mun tasiru aidan ya kafa wajen har ila yau shi dan tamore bai ma saƙa wani hafiz fatai da abinda ibn hajar ya kawo cikin fatal bari juz'i na bakwai shafin ɗari hudu ƙala ise wa a kharaja ibn jauzi aidan ibn jauzi har ila yau ya fitar min dariki abdullahi bin ahmad bin hanbal ta hanyar abdullahi dan ahmad dan hanbali yace sa'altu abi ma taqulu fi ali wa muawiya ite na tambayi babana ahmad dan hanbal kenan me kake faɗa ne game da sayyidina ali da sayyidina muawiya fa adraka sai sun kuyi da kanka sun makala sai ce ilam kai sani anna aliyan cewa sayyidina aliyu kana kasiral a'da'i ya gamance yana da yawan abokan gaba fa fattasha a'da'uhu lahu aiban sai abokan gabansa suka dinga neman aibinsa fa lam yajidu ba samu ba fa amidu ila rajulin qad harabahu sai kawai suka dogara zuwa mutumin da iya yake shi shine sayyidina muawiya fa da rauhu kiyadan minhum li aliyin sai suka dinga yawan yabo ga shi wanda ya yaki sayyidina ali wai saboda kaifi ga sayyidina ali fa qala hafiz sai ibn hajar yake cewa fa ashara ahmad ibn hanbal bi haba sai ahmad ibn hanbal ne nuni zuwa da wannan ila maqtalahu li muawiya min al fadaili yazo abin da aka kira ga sayyidina muawiya na daga falla mimma la asala lahu na ga abin da bai da asali an gane qultu ma'rufun annahu wudi'a ahadith fi fadail muawiya sanannen abu ne cewa an kirkiro hadisai a cikin fallas da ma'auya kama wuzi'a irin yadda aka kirkiro fi fadl ali radiyallahu anhuma a cikin fallas da aliyu Allah ya kare dagare su wakil al fariqain khadi'ani dukkan wayannan fariqan guda biyu da masu kirkiro fallas da ma'auya da masu kirkiro fallas da aliyu dukkan masu sure walasna wara'i ilahuma ba ma bayan kowa daga cikin su wannan ne ma yasa muke kawo duk hadisin da muka kawo sai mun kawo yadda ya inganta an fahimta ko kuma za mu zama akwai babi da muka ware na falasir na ma'auya za mu kawo da hadisi mu kawo sai mun kawo abin da hafizan malaman hadisi suka faɗa a cikin hadisin an gane wani zalika dan haka ne shammar na sa'idu na lilbahasi an zalika muka zage dan tsammu dan yin bincike akan wannan wa anta khabirun bi qawli sallallahu alaihi wasallam kai ko ka san kana sane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin abin da bukhari ya rawaito lamba ta 109 daga sanan dan akwa annahu qala cewa manzon Allah yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man yaqul alayya ma lam aqul duk mutumin da ya faɗi abin da ban faɗa ba falyatabawwa maqadahu minan nar ya tandu gurin zaman sa cikin wuta me ma'anar wannan hadisi ma'anar sa dan wuta ne kawai kafin a je a lullube guri ya zama ya yayi an wawashe to mutum ya kokari zai tandu gurin sa da wuri amma wuta gidansa ne Allah ya kiyaye wato wannan duka yana da cikin tahakkudi da hukuri kenan tabbatar da aukuwar haka oh hadisi mutawatir wannan hadisi ne wanda yake mutawatir wannan ga zamu tsaya nan yau saboda ai mai celebration din ma gama wannan wannan wannan matsala ka san matsalar nan tana da yawa akalla shafi na 60 ta shafi gaba da yawa fa eh matsala ta 34 ba a ta shafi ta shafi da yawa to amma yau alhamdulillah mun gama ta kuma ina ga karatun bai wuce ƙwaya biyu yin zamu zami ba za mu tafi hutun hutun azumi zai zama hadisi hutun namu ya zama dogo kenan ko eh saura karatu biyu insha Allah tun daga shafi na 368 ba gama ba sai shafi na 422 wannan da matsala da yake a cikin matsala hamsin da yake cikin littafin shi littafin rakwal aswab an gani eh sau da aka abubuwan suke da yawa shi zan dama da fakkin su aka yi aikin matsala sun fi guda ɗari a ciki to amma ko wannan za mu ga matsala goma ce a cikin ta kwaya ɗaya yawa amma in an duba a cikin jerin lissafi ɗaya ce amma matsala goma ce a cikin ta to kafin mu rufe karatu akwai wani babban rashi da aka yi wa wannan makaranta samun mai albarka da kuma al'umma musulmi kwarai da gaske akwai wanda ya buga mana littafin nan wato alhaji dahiru gwammaja bookshop to Allah ya masa rasuwa ya rasu yau ina ga bai wuce kwana biyar da rasuwa ba eh muna fatan to Allah duk wanda wannan sauti ko murya ta je masa ya masa addu'a ta musamman ai masa fida'i a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ayyukansa na alkhairi Allah ya sa ya bi shi zumuncin da ya da ƴan uwansa Allah ya saka masa ba shakka mu da bamu san komai game da shi ba mun san yayi zumunci da ƴan uwansa domin kashe shagon sa za ga ƴan uwansa ne kawai a ciki eh a matsayinsa kuma na yaro domin bana jin ya wuce shekara 40 to amma za mu ga da Allah ya buɗa masa dagawa ta ƴan birni bar same shi ba mutum ne mai tawaru kwarai da gaske kuma mutum ne na Allah kwarai domin duk mutumin da ya bibiya al'amuransa zai ga haka na faɗa bayan mun gama littafin nan na rakau idan ba a manta ba a wannan makaranta mun ta zama mitin a can wajen ko malamin mun zo zauna mitin muna tunanin ta ina za a buga littafin nan an gama rubutun littafi amma ba kuɗin bugawa dubu goma ta ware da aka za a waye a ce ta buga littafi ce babu ita to ana nan ana nan sai Allah ya sa aka aka samu tafiya Umara na dauki littafin makhdudi wanda aka yi masa bayan din haka wanda aka rubuta bayan an gama gyaran nasa sai tafi da shi sun ce bara mu je mu addu'a can Allah ya ba mu nasara a same da za a buga littafin nan ina maka nayi dawafi na gama na koma masauki kawai sai ga waya ɗaya daga cikin yan wawa Ibrahim sai kira ni sai ce akar maka lawo a littafin nan an samu wani mutum zai buga shi amma ya ce zai sai da shi ne sai musu ai dama abin da muke bukata kenan sai ce to da Allah yana son za mu zo da shi in an jima na ce ai na za ka same ni ne yanzu gana maka sai ce to ba matsala in mun dawo sai mu zo mu magana da shi shikenan bayan na dawo sai na ce a kira min shi sai ce malam Ibrahim zo amma ka zo kai kadai ya zo muka zauna da shi sai ce mun na ce musu da Allah ka san littafin nan mun yi shi ne faraddi ga tamurawa musamman shi dan tamure kuma ka san littafi irin wannan na sirri bai da bukatar a fitar da shi zuwa ga kowa ga kowa yana da kyau a fara zuwa a duba shi a tabbatar da cewa abinda ka bayar shi aka buga ma sai ta yi babu ba mu da matsalar wannan dan uwa ne shi dan faira ne dan shehu matafiya matafiya su dariƙa tijaniya kuma mabin shehu ibrahim ne ba mu da matsala kwarai da gaskiya cikin sa sun fito shikenan kafin wani lokaci tunda na sha faɗa wa ƴan uwanan idan an zo an fara mitin an fara magana sai kaga da Allah mu kyala wannan abu mu koma karatu haka na faɗa nace mu ci gaba karatun mu rabu mu rabu da wannan haka Allah zai kawai da zai wallahi malam a wannan lokacin zaton da nake littafin nan sai bayan nan za buga shi to kafin ka ce me watanni ka san kowa san irin wahalar da muka sha aikin a wasin mun sha wahala kwarai da gaske saboda bugun na nan ne a nan kaduna aka buga shi a wancan lokacin to amma shi wannan littafin a masar aka bugo shi to sai na ga kwatsam ran nan malam ibrahim sai kira ni sai ce min ai littafi gashi ma an kawo samfin dinsa na ga littafi na mamaki na wa Allah nafila kaza mu ba mu su shi guri mu raka abi muke ita godiya ga Allah ba a mazhaban malikiya ba a yi mu kuma malikawa ne ina fatan gane na wa Allah godiya saboda ban yi zaton zan ga littafin nan da hannuna ba wallahi a lokacin da littafin nan ya zo hannuna ban taba ganin malam ɗahir ba ban taba ganin alayi ɗahir ba shi ya bugo shi amma bai ma ni da shi mai ido biyu mu haɗu ba mu haɗu ba saboda mutum ne wanda ya aiki saboda Allah kawai shikenan bayan an kawo littafi aka zo aka yi abubuwan da aka yi kowa ya ga irin bawan Allah nan yadda ina dan kokarin ma matso da shi cikin al'umma a taron da aka wasa zabu ina cewa ka shigo cikin mutane a ganka amma yana tun zabewa inda mutanen mu ne a ni na biya kuɗi ai kumburi za gaba na yi ni ne ni ne ni ne bugo abin nan ni ne kaza amma wallahi kwata kwata gashi saurayi fa abin nan ya gaya wa samari saurayi da kuɗi a hannunsa amma bai dauki wannan abin wasu al'amura ba to anan nake son in kira lokacin da kuma har ila yau dan mu ji irin manaqib din abubuwan bawan Allah nan lokacin da aka zo bayan an yi abin da aka yi aka zo an fara karatu to akwai yan kuɗi da yake bi kuɗi sun kai dubu ɗari da wani abu muna ta bibiyar waɗanda suka yi alƙawari har ki zuwa yau ba biya wannan kuɗaɗen ba wasu wasu kuɗaɗen ba biya ba ƙarshe wallahi alai ɗayiru sai ya sa ƙaninsa ya gaya mu cewa ai wannan kuɗi ya yafe su wallahi lazim ita ya yafe su haka aka yi wannan al'amari aka ƙare shi sau da muka yi masa ba abin da ba a yi bane addu'o'i saboda wato kyautatawa daga wajen wannan bawan Allah to ana nan ana nan sai na gaya masa cewa ga fikir maliki sai ta ai in Allah da za a bugo shi domin dama shi a lokacin asalan abin da yasa ya sa ai magana sai ce za a buga awasi bai ma san rakau ba a lokacin sai su ai ba awasi muke da bukata ba yanzu mu rakau la so muke so a bugo shi sai su ba kuma za a bugo shi daga baya sai su ba abu sai su ga fikul maliki sai ta ayin Allah ya da guda uku duk za a bugo a lokacin da za a bugo wani dan uwansa yana gaya min bayar sunan tasa yace wallahi malam lokacin da aka so za a bugo wannan tafin muka zauna muka yi mitin kuɗin da zai ja domin in ka auna wato ya ci kuɗi wayannan ayyukan guda uku sun ci kuɗi wajen fiye da miliyan biyar fiye da miliyan shida ma to wani wani mai kuɗi zaka samu a wannan zamani ya ɗauko wani aikin almajiri wanda kake ganin ba wani dole ya ja maka da kuɗinka ba ba dole ka ci riba ba akwai abin da zaka je ka siyo na musamman kayan bokon nan da su ne ake ganin su da an kai kuɗi yanzu kuɗi zai dawo a wannan lokacin sai wannan dan uwan nasa yake gaya mu cewa sun zauna suka ce to ai kamata ai wannan wannan kayan an ce kowanne za a bugo wato littafi guda dubu dubu kuɗin fa da yawa wallahi abin da yake gaya min ya ce da shi sai ce ai ko me kai in dai Allah ya karba to farima abin da ake bukata Allah ya karba kawai kuma abin da ake kenan tunda misali kai ka san da inda riba kada yake nema ai da a ce mutanenmu in sun yi littafi riba ake samu da tuni almajiranmu ƴan uwanmu irinmu da ake rubuce-rubucen littafi ga munan da yawa da tuntun an ta karɓa na bugawa amma ganin cewa kamar bari ba yake ci ba shi za ka bari da yawa za ka mutum ya rubutu ya ma haƙura a yi sa ya ɗauke ƙauna ma ba za a buga shi ba da yawa za ka an yi rubutun an bashi kuma yanzu alhamdulillah mutum nawa ne da karatun rakwala sauran nan Allah ya shirya da su wannan ba mu muke faɗa ba jama'a ne da yawa suke ta yi mana waya suke ta sanarwa alhamdulillah an samu guri kaza musamman farko farkon karatun nan namu da muke dauko muryar mutumin nan mu danna ta a fito da gaskiyar ga ta a fili ga kuma da gaskiya take kuma in zama ya gagara da kuma karerayen da aka zo aka yi musamman Allah tabaraka wa ya zo ya ce ayi a littafin a dare ɗaya zai rubin sa ko dare dubu aka bashi ba zai iya rubin wannan tafin ba ba zai iya ba to alhamdulillah wannan bawan Allah ya samu kyakkyawan yabo kuma dama wannan shine abin da ake bukata min kulli ma nal fataqat niltuhu wal mar'u yabqa ba'da husn sana saraka wato akwai abubuwa da yawa Allah ya cikin wannan bawan Allah Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta Allah ya sada shi da Annabi Muhammad mun haɗu da shi bara cikin azumi a Madina yana ta kokawa shiga harami wato cikin shawazan shabaki zai je gaisuwa zaman manzon Allah na fito shi kuma zai shiga so mun gaisa da shi dai sama sama ya ƙara tsarin sabuzan tukan masu a cikin waya maka da shi to wannan da shine babba kicciya dazu dan wannan daga bayan wannan sai ga mu yace ai ya kai mahaifiyarsa ya kai wane ne wancan wannan azumin suka shirya cewa za su sake wannan tafiyar a azumi mai zuwa to kaga gashi a cikin kabari shi za kullun in wa mu zamanto cikin shiri kada wani ya dauka wata dukiyarsa za ta yi masa fa'ida bai aikin alkhairi irin wannan ba aikin alkhairi da dukiya shine zai bi ka har bayan rasuwarka shine zai bi ka har bayan musamman aikin alheri da kai wanda duk ƴan uwan suna fada duk waɗanda suka san shi a harka ta kasuwanci sun san mutumin arziki ne kullum aikin alheri kullum zikirin Allah kullum da ka gan shi a cikin ayyuka na alkhairi saboda muna fatan Allah ya masa rahama halinsa na gari Allah ya sa ya bi shi kuma kulawa da yi da wato zumunci da ƴan uwansa Allah ya ba shi ladan wannan kuma wato ƴaƴansa an ce ƴaƴansa hudu ƴaƴansa hudu ne dama ƙanana ne to muna fatan Allah ya raya su cikin alkhairi a hidimar da mahaifinsu yayi ga harka ta Allah da ta manzon Allah Allah ya isa su ma su dau wannan tafarki Allah ya raya su cikin alkhairi da albarka kuma Allah ya musu albarka a cikin rayuwarsu Allah karka sa su wahala a cikin wannan duniya albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka sada su da manzon Allah ka bar su akan tafarki na Allah da manzon Allah irin tafarkin da mahaifinsu yayi alhamar shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda babu shakka wannan makaranta ta asarar malami kwarai da gaske ta asarar bawan Allah wanda ya dauki nauyin al'amura masu yawan gaske ba irin wani abu ga littafi domin shi wannan wato wani aiki ne na lahira aiki ne na lahira aka yi shi saboda muna fatan Allah ya saka mu da alkhairi ya biya bukatunsa kuma ya sa musu a cikin mizani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah to to Allahu akbar na'am hmm eh to kafin rasul to mm. a ran asabar ne ko ran asabar ne bayan mun tashi daga makaranta ne nan ko ran lahadi muka je ai ko lahadi muka je muka je abin nan mm aka je aka yi shi to kai tsaye tsaba to na'am eh Allah shi ne Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta lokacin mun ba Allah ana ba da shawara